بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن الصبر أشرند الآية قوة جماد الأولى shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Nuwamba shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 353 cikin jerin darussa na karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih abu abdullah muhammad bin abubakar ne zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shekul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da tsarin rayuwarsa da ladubbansa da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya musamman akan wannan aiki lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin haji da mujawara nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mushi da alkhairi muna bibiyan al'imamu shekul islam ibnu qayyim al-jawziya inda yake mana bayani akan hukunce hukunce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zartar musamman game da abin da ya shafi wato alaka tsakanin iyalai abin da ya shafi aure abin da ya shafi wato taharimin wasu mata da abubuwan da ke da alaka da waɗannan za mu tashi inda yake batu watan akan abinda ke da alaƙa da musuluntar ɗaya daga cikin ma'aurata guda biyu idan mutum ya musulunta kafin matarsa kuma ci ta musulunta gabanin mijinta na yi makoma aurensu a ciki mun fara jin wannan bayani za mu tashi inda malam yake cewa wa ƙala aidan inna rajulan ja'a musliman ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها أسلمت معي فود فود فردها عليه قال الترمذي حديث صحيح آه يتي وقال أيضا كما آه يا بعد الأباري ها إلى يوم آه شيواني كنا شيني ابن عباس anna rajulan cewa wani mutum ja'a musliman ya zo ya musulunta ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo ya musulunta thumma ja'at imra'atuhu muslimatan ba'da sannan sai bayan wani lokaci sai matarsa ta zo ta musulunta ita ma fa qala ya rasulullah sai ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh innaha aslamat ma'i ai lokacin da na musulunta ita ma lokacin ta musulunta amma dai wani uzuri wani uzuri ya hana ta zuwa ta bayyana musuluncinta a tare da ni sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mayan masa da aurensa suka ci gaba da aure wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi da Tirmidhi a Tirmidhi ya ce sahihi ne a wasu nuskoki a wasu nuskoki kuma yayi hukunci da ya saba wa haka saboda isnadi ne wanda yake akwai ittirabi a cikinsa yana cikin riwayan simak ibn harbin an ibn abbas wanda wannan tarjama kuma a gu malaman hadisi tarjama ce mai matsala wallahu alam wa qala malikun maliku ya ce ya zo a cikin asalin rubutun hannun malam tirmidhi ibn al-qayyim da wasu wanda aka samu cikin nuskokin da aka karanta a gabansa a daidai nan wajen wa qala tirmidhi ne wa qala tirmidhi to amma sai ya zama haka din kuskure ne da ake ganin kamar wato gaggawa alƙalami ce domin maganar ba haka take ba magana ce tana cikin muwadda ta Imam Malik Imam Malik ya ruwaito ta a cikin babu nikahil mushriki idza aslama zawjatuhu qablahu saboda haka sai aka ga dacewa kai a gyara shi aka rubuta shi yadda ya kamata shi zaka ga yazo da waqala malikun inna umma hakimin bint al-harith ibn hisham aslamat yawm al-fath bi makkah wannan mata mai suna ummu hakim yar gidan al-harith ibn hisham radiyallahu anha ta musulunta ranan fathu makka wa haraba zawjuha mijinta ikrimatu ibn abi jahl shi ko ya gudu ikrima wani mutum ne cikin mutanen makka cikin jarumansu kwamandojinsu wanda kuma yana da matsaloli tsakanin shi da musulmai a lokacin saboda sai ya gudu ita kuma ta musulunta hatta qadimal yamana ya gudu ya bar yaki musulunta har ya je yaman ta bashi shawara cewa ka musulunta mana tunda an ci mu da yaki kaza kaza kaza yace shi ba zai iya ba ya silale ya gudu ya bar garin ya isa kasar yaman fartahalat ummu hakimin hatta qadimat alaihi al-yamana alaihi bil yaman wannan mata ta je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta nemi alfarma cewa ita mijinta ta san yana son musulunci amma yana jin tsoro me zai faru in yabo musulunta amma ita a bata dama za ta je ta lallaso shi ta nuna mashi cewa ba komai in da yazo ya bayyana musuluncin sa in Allah ya so babu matsala saboda ka sai ta tafi inda yake a Yaman fada'atu ila al-islam sai ta mishi bayani cewa kai baka fahimci yadda musulunci yake bane al-islamu yajibu ma qablahu idan ka zo ka musulunta duk abin da ya faru na matsaloli in Allah ya so sun wuce saboda haka ta kira shi zuwa ga musulunci to kuma tunda ya riga ya karkata zuwa ga musuluncin fa aslama sai ya musulunta fa qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama amal fati ya dawo ya zo gumma Allah sallallahu alaihi wasallama cikin da wannan shekara ta fatu makka falamma qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa thaba ilayhi farahan wa ma alaihi rida'un hatta bai'ahu yayin ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsuguna a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike sitirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ma da rida'i tare da shi yau manzo Allah mubaya'a fa sabata ala nikahihi ma zalika sai aka bar su akan auren su tsakanin su wajen wata uku an yi fatu makka a cikin shekara ta ainihin wato a cikin watan ramadan ko shi kuma bai zo ba sai watan aikin haji sai wata aiki haji shine zulhijja kaga shawwal zulqa'ada zulhijja wata uku duk da haka ba a sake aure ba qala yace walam yabluga walam yablugna anna mar'atan hajarat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mu ba mu da wani labari cewa a wata mata inji maliku kenan wata mata ta yi hijira ta dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa rasuluhu ila wa rasuli zuwa ga zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa zawjuha kafirun muqimun bidaril kufri ace kuma mijinta yana matsayin kafiri wanda yake rayuwa a ƙasar kafirci illa farraqat hijratuha bainahu wa bainaha bainaha wa bainahu sai face sai ya zama hijiran nan wato ta raba tsakankanin shi da ita illa an yaqdama zawjuha muhajiran qabla an tanqadiya iddatuha ai sai mijinta in ya zo kafin iddata ta kare zakarahu malikun rahimahullahu fil muwatta maliku ya ambaci wannan zance a cikin muwatta wato maliku yana ce mana ba mu da wani labari akan cewa in wata mata ta musulunta kafin mijinta za a ci gaba da kallanta a matsayin mata aure za a ci gaba da kallanta a matsayin mata aure ba ta musulunta yi hijira amma auren na nan a rataye in Allah ya mishi fatahi ya musulunta ya taho kafin ta gama lissafin iddar wadda aka saka ƙuri'i uku to sai a mayan musu da aurensu ba tare da sabon akadi ko kome ba ina fata mun gane wannan malam yace a a a zakarahu malikun rahimahullahu fil muwatta maliku ya ambaci wannan a cikin muwatta sannan akwai wani asari wanda al-imam al-bukhari ya ruwaito shi daga ibnu abbas radiyallahu anhu ibnu abbas yake cewa idza hajarat imra'atun min ahli al-harbi lam tukhtab حتى تحيد وتطهر فإذا طهرت حل نكاهها فإن هاجر زوجها قبل أن تنكها ردت إليه فتوى ابن عباس كان هنا cikin Bukhari mu'allaqan abuna wato a matsayin mauqufan yace idan mace ta yi hijira daga cikin matan abokan yaki kafirai kenan yace lam tukhtab ba wanda zai ya halasta ya nemi aurenta hatta tahida wata tuhura sai ta yi haila ta yi tsarki kamar istibra'i kenan fa idza tahurat in ta yi tsarki kaga ai ta fita daga uhuda sake nan ko amma to a lokacin halla nikahuha ya halasta wani ya aure ta shine ma'anar wala tusiku bi ismil kawafir ko to yace illa fa in hajar zawjuha idan koda bayan ta gama wannan istibra'in sai mijinta yayi kaura shi ma ya musulunta kabla an tankiha kafin ta aure ko da an kai shekara guda kaga dai bata aure ba har yanzu ko ruddat ilai sai mai mushi da matarsa to shine kamar yadda muka ambata yanzu za mu ji maganar yace fatadan mana hadal hukumu anna zawjaini idza aslama ma'an fahuma ala nikahihima wannan nuna cewa idan mata da mijinta suka musulunta suna na akan auren su a can a wancan zamanin akwai karancin haka amma a yanzu ana iya samun wannan yana faruwa da yawa idan an je an yi da'awa an yi wa'azi a ƙauyuka ko wasu wurare akan samu duk iyalan gida su musulunta to mutumin da ya musulunta tare da matarsa to auren su yana nan a sahihi za su ci gaba da zaman su na aure wala yusalu an kayfiyatu wuqu'ihi qabla al-islam ba wai sai an tambaya an ce to su bada labarin shin auren ya aka yi shi kafin musulunci hal waqa sahihan amla shin ya cika da sharuɗan aure na waliyi na waliyin miji da na mata da mahallin aure da sadaki da shaidu da siga da aka sani na musulunci shin su ma sun yi irin wannan ko ba su yi ba ba za a tambayi wannan ba malam ya kunil mubtilu qa'iman inde ba akwai abinda har yanzu yana nan a matsayin abinda ke batanta auren kama ce su a cikin wannan al'ada ta su ta kafirai sun halasta aljam'u bainal ukhtayn ko sun halanta harasa auren yar uwa akwai kafiran da suke halasta wannan ko kuma sun halasta aure sama da hudu to kaga wannan akwai al-mubtilu qa'iman yana nan kama idan aslama wa kad nakaha wa hiya fi iddatin min ghairi kamar aka samu labarin cewa wannan matar da wannan mijin auren nan dake tsakanin su ya aure ta ne alhalin akwai idda akanta akwai kabilu kafirai waɗanda suke da al'adar idan mutum ya rasu yau din nan ya rasu gobe kaninsa ko wani wansa to kawai sai ya hada mata a cikin lissafin matan shi ya ci gaba da rawa mata kwana kaga ya halasta ai mutun ya auri bazawarar dan uwansa ko to amma dole ya bata ta gama ta kaba to su kuma alsafin su babu ta kaba a nan Najeriya ko kabilun da suke wannan abu wato su suna ganin ma kai ba ma ba ma mutuwa ba fa akwai kabilun da in tafiya ma dan uwa yayi to shikenan kanin shi ko wan shi ya zama mijin matar shi zai kula mai da ita shi kuma zai dinga buga waya baya tabbata kana kula da ita ko kana kwana a wajenta ko yana godiya ya tafi cirani kudu ko mun gane ko ya tafi wani sakarcin shi ko ya shiga aikin soja ko ya bata ma ba san inda yake ba ko yayi wani rashin mutunci ya gudu ya bar gari to yana dan uwa wanda suke shakiki ko makamancin haka kuma dukan suna da mata to shi nashi matan sai wannan dan uwa nashi ya ci gaba da raba musu kwana zai ba su abinci ya ba su kulawa da komai kamar mijinsu to idan aka samu irin wannan kaga dama akwai almani'u a a a almubtilu qa'iman ko aw tahriman mujma'an alayhi ko ya zama mace ce wanda ya aura muharramarsa kamar yadda muka yi kwatanci kanwarsa kuma kamancin haka aw mu'abbadan kama idza kanat mahraman lahu bi nasabin aw raba'in akwai tahrim al-mujma shine tahrim waɗannan mata guda biyar uwa da ɗiya da kanwa da yar uwa da yar uba waɗannan shine al-mujma wa alaihi to kuma at-tahrimul mu'abbad wanda baya cikin wannan amma wani dalili ke sa ta haramta gare ka gaba daya shine kamar uwar matar da ka taba aura ko diyar matar da ka aura ka tare da uwar to wannan shi ma tahrim ne mu'abbad shine hakanan tahrim bi rada uwar mutum ta shayarwa ko kanwar ta shayarwa su ma duk suna ciki aw kanat bima la yajuzu lahul jam'u bainahuma wa bain ma'ahu ko kuma ta zama wanda ba iya hadawa ce kaman al ukhtaini ko al mar'atu wa khalatuha wal mar'atu wa ammatuha da makamantansu kal ukhtaini kaman wato ƴan uwa guda biyu wal wal khamsi wama wama fawqahunna da matan nan biyar yace ce uwa da ɗiya da ƙanwa da ƙanwar uwa da ƙanwar uba dai duka an ce biyar in ana maganar tarihi wato waɗannan ne wanda suke kan gaba wanda ko da wasa ba ka zo kusa da su ka ce zaka zaka yi aure wata cikin su wa ma fauka hunna da abin da ke kansu yace fa hadhihi thalasu suwarin ahkamuha mukhtalifa waɗannan wasu yanayi ne guda uku guda uku wanda hukunce-hukuncensu sun bambanta da mujmawa alaihi da al-mu'abbad da kuma abin nan al-khams din can فإذا أسلم وبين وبينها وبينه haka yabo a nuska ku ko to a nuska asalin mai kyan wa bainahuma ne fa iza aslama wa bainahuma mahramiyatun min nasabin aw rada'in aw sihirin aw kanat ukhta zawjati aw ammataha aw khalataha idan suka musulunta da shi da matarsa sai zama akwai haramcin aure tsakaninsu ta hanyar dangantaka ko shayarwa ko surkutaka ko ta kasance ‘yar uwan matarsa ko gwaggon matarsa ko halan matarsa au ma ya harumul jam'u bainahuma bainaha wa bainahu bainaha wa bainaha ko duk wani abu da ya haramta a hada tsakankanin su furrika bainahuma bi ijma'il umma dole ya sake ta da ijma'i da ijma'in al'ummar musulmi dole zai sake ta sai in ba a san haka ba da zaran an sani zai sake ta yace lakin idza kana tahrimu li ajali jam'i amma idan ya zama haramcin dan haɗawan ne khuyira baina imsaki ayyati ayyata hima sha'a wato ya musulunta amma a karkashin shi akwai ƴan uwa guda biyu da igiya aure ko wata mace da ƴar uwan mahaifiyarta to sai a ce ka zabi wadda ka fi ganin zaka zauna da ita ka bar ɗayar ba za a ce sake su gaba da yawa wa in kanat bintuhu min zina ko da kuma a ce yarsa ce ta hanyar zina kage ta haramta gare shi shine magana fi inganci idan mutum ya taba yin fasikanci da wata mata ta haifi ya wannan yar ta haramta gare shi da nasaba to duk da haka in yaje a cikin al'adunsu na kafirai ba sa haramta wannan sai je ya aura ko bayan ya musulunta sai aka gane wannan matar auren da ke ƙarƙashinsa, ‘yarsa ce da ya aura, wadda ya same ta ta hanyar da ba ta aure ba a cikin su kafiran ma. A cikin kafirai, ba su cika damuwa da aibata ko ganin rashin dacewar haihuwar ‘ya ko ɗa out wedlock ba, ba damuwa ce a gunsu ba ko? Amma kuma akwai ta harimi, ba ko waɗanda arna ne suke wannan sakarcin ba. wannan kwadan ba to in suna irin wannan kwadan ba shakka furrika bainahuma aidan indal jumhur za a raba tsakankanun su a bisa maganan mafi yawan malamai wa in kanat iddatu min kafirin fa in itabara dawamal mufsidi aw al ijma'i alayhi lam yufarraq bainahuma li anna iddatal kafir la tadum in ya zama kuma wato matar matsalar da ke tsakaninsu da ita shine ya aure ta a cikin idda amma mijin da ya mutu ya batta ko ya sake ta kafiri ne ko mun gane hain yana kafirci ko da a ce wannan zamanin ya wuce a ce ku shekara biyar can baya da ya aure matar ya aure ta a cikin idda amma idda wani kafiri ya ce to a irin wannan fa'ini ita barna da wamal mufsidi awul ijma'i alai in muka lissafa cewa abin da ke sa a ɓata aure ko da lokacinsa ya wuce ƙa'ida tana nan mutum ya wuri mace a cikin idda amma kuma yanzu an yi shekara biyar da yin wannan abu kaga asalin kes ɗin ya wuce ko to agun alƙali in aka tada magana shin alƙali har yanzu ya ce to auren duk da shekararsa goma yanzu bai ɗauru ba ko ko zai ce ya ɗauru to saɓani tsakanin malamai shine itibaral mufsidi awul ijma'i alaihi ko kuma zamu akwai ijma'in malamai akan cewa duk wanda ya auri mace akan a cikin idda wato koda bayan shekaru ne kaga idda ta kare ko za a raba su cito idan mun kalli wannan sai a raba tsakankanin su yace in kuma mu kalle shi ba lami farq bainahuma li anna iddatal kafiri la tadum yace in kuma mu kalla ba sai mu ce ba za a raba tsakankanin mutum da matarsa wanda suka musulunta ya zama an gano cewa wannan matar ya aure ta a cikin iddan wani miji na baya amma mijin ba musulmi bane to bai da wannan alfarmar shi wancan mijin na mai mashi da iddarsa la tadumu eh wala tamna'u an-nikahu inda man yubtiru anki hatal kufari kuma ba ta hana yin aure a gun wanda yake lalata wanda ba wanda ba malaman da ba sa ganin cewa auren da kafirai suka yi aure ne na ikibari wanda mun ji cewa wannan magana ce mai rauni ma'ana yanzu na yanzu idan wata mata ta musulunta sai ya zama cewa a inda ta baro a kafirci a kiristanci tana da miji to iskaliyar shine yanzu wannan wannan musulunta ta ta mutuwa aurenta ne ko ko sagale shi ne kuma yaushe ya halasta ta yi aure kuma shin idda za ta yi ko istibra'i to duka kabaya ne da malamai ke tattaunawa tsakankaninsu kuma gani shi sai ya ce to a gurin waɗanda suke ganin cewa ai zamantakewar da ke tsakaninta da wancan kafin ai ba aure ba ne musulunci bai da aure da shi a matsayin aure ba suka ce saboda a gunsu a gunsu aure mithaqul lahi alƙawarin Allah ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa fa inna ma akhastumuhunna bi ahadillahi ko kun dauke su ne da wani alƙawari na Allah to babu alƙawarin Allah akan kafiri saboda suka ce duk abin da kafare ke kullawa tsakaninsa na aure da shi da zina duk ɗaya ne ji malamai kenan ka duba ga iya shiga lungu a gun malamai to kai za ka kama wannan bai da wani amfani ko to amfanin shi ne da an zo haka idan wata mata ta taso ta zo cikin musulmai ta musulunta to ba a kallanta a matsayin mai aure saboda wancan auren a shar'ance ba a yadda da shi ba amma wannan maganar ba ita ce abin da ake fatawa da ita ba lallai abin da ake fatawa da shi shine cewa auratayyan kafirai suna da inganci ibnu qudama ya hakaito ijma'i akan haka haka ibnu abdul barri shi ma ya hakaito ijma'i na muka ambata a makon da wuce cewa saboda haka akwai in an ce kuma auratayyan sun inganta akwai lazumin da ke biyo bayan haka to da gaskiya akwai wannan lazumin cewa har yanzu sunanta mata aure in ana son aurenta ya warware sai an bi dokokin da ke warware aure shine a irin haka alƙalin musulunci yana iya ya declare in cewa to ya kashe aurenta don alƙali kashe maka aure ko ko kai musulmi ne dole sai dai kai Allah isa sai dai kuma an je gaban Allah ko kuma kai appeal tunda ana yin appeal ko amma dai aure sunan shi ya mutu ana iya kai case din gaban alƙali ya kalli qadiyar ya duba case din in ya ga maslaha a ijtihadin shi na alƙali ce to ya kashe wannan auren to daga ranar sai ta ta shirye yin idda ko istibra'i da yin wani aure amma lalle an kihatul kufar mu'tabara ta ina a matsayinsu na ihsani sauraka idan mena ma'ana ihsani za a kalli matar a matsayin mata aure da abin da aka ba a yi da sunan matan aure sunanta mata aure kenan in ta musulunta sai ta yi zina bayan ta musulunta kuma bayanci wannan in an mata hukunci hukuncin musina ne ba za a ce ai tun da ta musulunta ba ta yi aure ba wancan auren bai da yi tibari sauraka ihsani yana nan a kanta hakanan in an zo wajen kafa'ar sadaki in an zo wajen itibarin sadaki sunan sadakinta sadakin bazawara za ta sake wani aure in an zo wajen itibarin yaddatta sunanta bazawara so ta taɓa yin aure za a ba ta wasayibu a haƙu bi nafsiha min ghairiha wannan zai rance ta sannan kuma sadakinta da matsayin rabon kwana da za a yi mata idan mai mata ne ya aure ta duka za a yi tibarin cewa ai ta taba yin aure ya fara yin kwana uku a wanta ba kwana bakwai ba saboda duk suna da talazumi haka nan li'ani in an ganta da ciki bayan musulunta ta dinnan ba da jimawa ba sai a ganta da ciki idan ta yi idayen cewa cikin na wancan mijin ne na baya to ciki ya zama nashi alwari da firash in bai yarda da cikin nan ba sai dai la'ani kabiri wale kuma baka ba sai dai hakura ai wajen dangantaka ne an haifa dan za a ce dan dan wancan ne yayi a musulunci ba a yin da mara uba hasa bai akwai da iyayensu kafirai ne kuma haka ake kiransu mace ce ta musulunta ana ganin ta haka bayan wata uku sai a ganta da ciki sai ta ce ai cikin dama na mijinta ne wataƙila a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsu tare da ta samu cikin gidan ko to in ya ce tun da yana jin mafi ta musulunta da ya ce wallahi bai da auren shi ba ɗan shi ba ne ta yi ta yi iskanci ne to wannan zancen ya zama sai dai li'ani tsakankaninsu ne da warware shi ba za a ce kawai shi kenan an shi maganarsa ko an shi maganar ta kawai ba dole abinda za a ɗauka alwaladu lil firash in bai yadda ba to sai dai a mai haddi ko ya li'ani haka nan gado za ta ci gado a matsayinta na musulma na 'yan uwanta musulmai za ta ci gadon 'ya'yanta za ta ci gadon mijin zai ci gadonta in ba yanzu da musulunci yarba ba duk da yake akwai wata mas'ala ɗazu da safe na so in mana tambihi a kanta a karatun sunna na manta mun yi wani kuskure a wani karatu a can baya ina sauran katin da ji akan hadisin al-islamu yazidu wala yanqusu musulunci yana karuwa ne baya raguwa na mu'azu dan jabal kun tuna hadisin ko ina zama nake kan magana ga hadisin na manta gaba ɗaya sai kawai sai jiya kawai nake tunawa in an zo karatu na gaba da Allah ku tuna mu to kaga a cikin kaida al-islamu yazidu wala yanqusu shine idan mutum musulmi yana da ɗan uwa wanda akwai gado tsakankaninsu kamar uba ko ɗa ko mata ko miji to yana iya cin gadansa wasu sabai suna ba da fatawa kan haka ma'azu ɗan jabal na cikinsu ma'auya na cikinsu saboda musulunci ƙaruwa ake nema ba za a bi dukiyar tafi ga kafirai gaba ɗaya ba ba za a ƙara musu ƙarfi ba sau da kafiri ne ba za a ɗibi kuɗi a ba shi na musulmi ba amma za a ɗibi na wanda kafiri ya mutu ya bari a ba musulmi wasu malamai suna ganin haka hakanan wajen dangantaka za a danganta ‘ya'yanta ga ubansu cewa ‘ya'ya ne mana ta musulunta yanzu da ‘ya'yanta sun shigo musulunci to muka ce ba mai da auren da suka yi ba to waɗannan ‘ya'yan waye kenan ko mun gani mace ta musulunta ma ɗauka ma sai da mijin ma ya mutu mata musulunta amma ta musulunta kuma tana da wasu ‘ya'ya da suka haifa ita da wannan mijin a cikin musulunci a cikin kafirci to waɗannan ‘ya'yan ‘ya'yan shi ne ‘ya'yan aure ne to duk waɗannan hukunce-hukuncen suna da talazumi da itibarin auren wanda kuma aka ce ba aure ba ne duk wani hukunce-hukuncen sankari saboda haka maslaha ta hukunci ta nuna cewa abin da ya fi dace shine ikibaru an kihatul kufar da sharaɗin in a cikin kafiran mutanen kirki da dattawansu sun yarda da auren fastocinsu da dattawansu da sauran masu fada a ji a cikin suna kallon wannan alaƙar a matsayin aure yanzu kamar wajuku da ake a ƙasar yarbawa wajuku aure ne ko ba aure ba an san wajuku ko daduro ana yin shi da ha'anan arewa mutum kawai ya gama ce shikenan kawai babu igiya aure tsakaninsu amma ya kama mata gida ko ya gina mata gida ya saka ta ya bata abinci ya bata abin sha yana kishinta su dinga mu'amala su kwana wuri daya in ta mai laifi yadda ke ta ta yi yaji a dawo da ita amma kuma babu siga babu siga ga da irin mutane da suke ba bariki suna yin wannan wani sai sun gama badalarsu sun yi haifa-haifansu ma kawai sai kuma zuwa ce za a daura aure to yanzu waɗancan na kafin nan me su wallahi ba san hukuncin su ba to wallahi wannan hukuncin wallahi sai malamai ba ruwa na wallahi Allah ya kyauta to inda ko da irin haka ne in dai al'ummar al'ummar su sun yadda da shi a matsayin aure a cikin kafirai amma kuma sai suka suka musulunta akan wannan auren to za a yadda da shi shine kamar da mana misali ran nan a nan ƙasar Najeriya da wasu ƙasashen Afirka akwai yadda mutum zai zo kawai ga budurwa idan yana santa yadda kawai zai shi ne zai mamaya kawai ya zo da gudu kawai ya ɗauke ta ya sa ta aka faɗa ita gudu da ita in ba a yadda ba bin shi za a yi dukan shi ba ana jifan shi ‘yan uwanta ko wanda suke ganin bai dace a ta ba in ya iya kai ta gidansu shi kenan ta zama ta shi sai kuma a yi ta ihu ana guda sai a sa rana a zo a zo ƴan uwanta da iyayenta su zo da tukwane gidan gidan su mijin a zo a kafa tukwane a sha burkutu a ci abinci shikenan ya zama aure shine aure ko a gurin su wannan su kuma wannan matar da zai mu haka ba koda tana da miji kafin shi in ya mata haka shike ta zama matar shi shi na ga muku hakisa ana yi a garin to al'adu ne munanan al'adu da sunan kala kala munanan al'adu ne na kanta al'adar wasu mutane a kasar china in ba na manta ba china ko japan su kuma an ce duk duniya su suke da wani al'ada ba a san wata al'ada irin tasu ba su idan mutum ya aure namiji to shi yake tarewa a gidansu mata ‘yan uwanta maza ko ubanta su za su gina maka ɗaki su za su tareraye ka ka zo gun ‘yarsu ka zama mijinta ka ci gaba da rayuwa da ita kuna haifan ‘ya'ya amma faran da ka ɓata musu rai kwararka kawai za su ko kuma su maka shegen duka tukunna haka yake al'adarsu amma hatta ci gaba da ciyar da ‘ya'yan ‘ya'yan ‘ya'uwarsu ɗin nan duka yana alhakinsu, kai kawai ta yi sun ne musta'ar. Ce duk duniya ba a san wata al'umma da ke da wani al'ada wannan sakirai al'ada ba sai su wani gari ne a Japan. Lokacin muna cultural studies duk mun karanta waɗannan labaran masu ban mamaki waɗanda za ka ji kamar almara ne. Shi za mutum bai taɓa zuwa ko'ina ba sai ya ɗauka iya nagarinsu ne kawai al'ada. Allah ya kyauta. Malam ya ci gaba da cewa wa yaj'alu hukumuha hukumuha hukumaz zina kaji magana masu ganin cewa hukuncin waɗannan auren kamar hukuncin zina ne wa in aslama ahaduhuma wa hiya hubla min zinan qabla al-aqd idan ɗayan su ya musulunta amma kuma tana da ciki cikin da kuma na zina ne kafin aure sun yi soyayyar su hatta ciki to kasan kuma a wasu wuraren da zaran ta ciki za a tana samu shi sai ya aure ta to bayan ya aure ta kuma kafin ta haihu sai kuma Allah ya kimsa musu musulunci suka musulunta fa qawlani mabniyani ala atibari qiyamil mufsidi aw kaunihi mujma'an alayhi to zance biyu shi wannan za a yadda shi a matsayin aure dan aure ne za a kan idda ko kuma za a yadda shi ba zance ne guda biyu na malamai wa in aslama wa qad aqadahu bila waliyin in kuma sun yi sun musulunta alhalin sun yi auren babu waliyi irin auren da yake yanzu kawai a haɗu a wani restaurant kawai a ce abokai ko a facebook ma za a haɗu ko a tiktok a ce an ɗaura aure duk wannan sakarcin za a yin shi ko a makaranta a university yara da yawa suna yin aure babu sanin iyayensu hayayen musulmi suna wannan shashancin sai ta haɗu wai a samu wani wani alfa mara mutunci a ce shine waliyinta a ɗaura mata aure na ƙarya ta tare da wani ƙato babu izinin waliyai wannan ƙarshen duniya kenan Allah jikan mai sunan shi mai waka na aure babu idda aure ba wali saki ba idda shegu sun yawa in ji wani mai waka da nan babu mai gida ne kowa yake wani wata waka malam ku ne masu saka wakoki a rido wanne ne ne yake wannan waka na manta na manta kan waka wata waka da irin ta wa'azin nan gangawa wa'azin nan da yana da safin alamun tashin alkiyama to irin wannan auren yanzu idan aka yi shi babu wali au bila shuhudin babu babu shaidu au fi iddatin ko a cikin idda wa kadin qaddat amma yanzu idda ta kare aw ala ukhtin ko ya aure ƴan uwarsa wa kad matat amma yanzu ta riga ta mutu aw wato ya aure ƴan uwarta amma uwar ta mutu ala ukhtin ya aure ƴan uwar matar yayi dan bayan ukhtin ko amma ɗaya ta mutu aw ala khamisatin ko aka daura mai auren mace ta biyar kazalika uqirra alaihi za a tabbatar da shi akai wa kazalika in qahara harbiyun harbiyatan haka nan idan wani kafiri ya kama wata kafira da ƙarfin tsiyaye mai da ita matarsa wa ata qadahu nikahan suka dauka to yanzu zaman aure suke yi summa aslama sanan suka musulunta uqirra alaihi uqirra alaihi za a tabbatar da su akai wannan kwamatalar za a kyale su akan kayan su mu ji abin sirga sun yi auren babu wali amma suna zaman aure an yadda mutum yakan zo da al'adar kafirai mutum yakan zo da mace kawai gidansa ya ce ma uwarsa kawai wannan matata ce su ci gaba da rayuwa abinsu ko babu shaidu kawai iyakacin shi ne da waliyin mutum daga zuwa da ƙarshen iyamurai akwai inda da kaje ira abin da ake ce mai introduction inda kaje ka kai musu ka kai doya ka kai giya ka kai da abin da ake kaiwa to daga nan an tashi ko za ta biyo ka ne za ta biyo ka ne ko din za ka kai ta kawai ka kai ta musan da muke zuwa kudu an mana irin wannan tayin gaba daya kana musulmi fa arne da maka tayin shi kace to ainihin musulmi ne ce ba komai na san ku yan arewa ba ku da matsala to inda ka ce ka yadda daga nan ko ta fari ta kai babu wani magana wai sai an kira liman ko an yi ziga da wala ana suna kwa bacha lamala to me ma asalin arnancin ba kwa bacha lama sannan ko kuma ya aure ta akan wata idda kamar irin wancan da muka faɗa wani ya mutu sai wani ya aura amma yanzu idda ta ƙare ko kuma ya aure ta alani yana auren ƴan uwarta amma kuma yanzu ɗaya ɗaya su ta mutu kaga wannan wannan matsalar ta kauce ko illa ta kauce ko kuma ya aura a matsayin mace ta biyar amma yanzu kuma sun gaza biyar din kaga asalin auren ba sahihi bane duk waɗannan auratayyan bila waliyin bila shuhudin aw ala iddatin aw ala ukhtin aw ala khamisatin duka auratayya ne wanda ba su inganta ba to amma a wurin arna sun ci gaba da itibarin sa ko yace to ukirra alaihi za a bar su akan kayan su wa kazalika to haka nan kuma idan ka samu wani harbi kafiri ne amma wanda take karkashin shi asali kama ta yi da karfin tsiyaye kama ta sai kuma ka san mata kuma shike ne ta hakura ta cigaba da zama da shi kana ina na aka zo yan boko haram aka je aka kwato wasu mata aka dawo da su wata dinga kuka ta cewa za ta kuma gun mijinta dan yan boko haram police ko suka sace ayi mutane suka je suka maida su matan su amma wata kawai ta yi developing kauna gare shi ta yi yana kyautata mata yana da mu'amala mai kyau ko ya iya zama da ita maɗinta na ɗiyamaci har ta saba da shi ƙasar da zuciyar mace take ta dawo nan iyayenta suna murna ta dawo cikin mutane kawai ta dinga musu kuka cewa ita ta kuma gun mijinta da yayanta kawai aka ƙare ma uhu can dai ta matse musu to da ka a gun mace a iya ya zama asali da ƙarfin tsiya aka yi mata amma wata mu'amala mai kyau sai ta sa sai ta yadda to irin wannan ma uqirra alai za a basu akan auren su wata dammana anna ahad az-zawjayn idza aslama qabla al-akhari lam yanfasikh an-nikahu bi islami duk wannan bayanin fa da ibnu qayyim yake mana fa yana maiwa da ibnu hazim martani ne fa ibnu hazim shine zo da wannan karatun cewa da zaran musulmi ɗaya ya musulmi cikin ma'aurata aure ya mutu ibnu hazim ne kawo yana a cikin muhalla kasan shi da katin shi yake yanka ɗaya ne kaifi ɗaya ne Allah ya gafarta mai to shine yake ta mana wannan bayanin zaka ji a kashe zai ambata yace to duk wannan karatun yana nuna mana cewa duk sanda ɗayan biyu ya musulunta cikin ma'aurata lan yanfasikhin nikahu auren bai baci ba bi islami sakamakon musulunta ɗayan su faraqatil fa farraqa farraqatil hijratu bainahuma aw lam tufarriq shin bayan musuluntan yayi hijira ne ko bai yi hijira ba kama farko musulunci kenan fa innahu yace domin kuwa la yu'rafu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jaddada nikaha zawjaini sabaqa ahaduhuma al-akhara bi islamihi qattu ba mu da wani nassi dake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sabunta auren wasu ma'aurata wanda ɗayan su ya rigayi ɗayan musulunta walam yazal as-sahabatu yuslimu ar-rajulu qabla imra'ati sabai basu gushe ba mutum yakan musulunta gabanin matarsa wa mar'atuhu qablahu hakanan matarsa ma takan musulunta kafin shi Allah ya ba mu labari idan idan in ja'akum muslim mu'minatu mubayi'atun famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuna mu'minatun fala tajuna ila al-kuffari kuma sannan aka aka ce wala tusiku bi ismil kawafiri kaga shi akwai aure akan su kuma mazajin sa yanzu kafirai ne aka ce kuma a mai musu da abin da suka bayar ko to kaga yana cewa ashe sukan musulunta har su hijira su taho Madina alhalin mazan su na aure suna kafirai suna Makka yace to ba taba samun wani abu irin wancan din ba yace walam yu'raf an ahadin minhum albattatu annahu talaffaza bi islamihi huwa wa imra'atuhu ko ba taba samun wani wanda za a ce sun musulunta simultaneous da shi da matar tare suka furta musuluncin ba ko da dai sun zo tare to kaga ai sai an fara bashi kalma ko an fara bata kafin a bara ba ɗayan to in kace da zaran ɗaya musulunta wannan na furta kalmar shahada kafin ɗaya musulunta auren ya mutu kenan kaga ba taɓa samun wannan ba yace wata sawaqa fihi harfan bi harfin a ce gashi bakin su na furtawa a tare da tare irin yadda ake ake rantsa da yan majalisa ko ake ma dalibai matriculation a ce dukan su su ce ai su fada idan rijistara ya fada ku kaga wannan za a ce sun dauki rantsuwa tare ku to musulunci ai ba a yin haka amma da yanzu na ga ana yi a ce duka ku faɗa tare yanzu an kirkiro wannan sabuwar hanyar musulunta mutane suna da yawa a ce su furta duka tare kuma ya yi ba kome insha Allah ya ce haza min ma ya ulamu annahu lam yaqa albatta san ba a taba samun wannan ba wa qadara da nabi sallallahu alaihi wasallam mata zainaba ala abil as ibn rabi nabi sallallahu alaihi wasallam ya maiwa da abul as ibn rabi matarsa zainabu yar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa inna ma aslama zaman al-hudaybiyah shi ko bai musulunta ba zamanin Hudaybiya wahiya ita fa aslamat min awwal ba'sa ta musulunta tun farkon musulunci fabayyana fabayna islamiha aktharu min thamani amaniya asharata sana tsakanin musulunta da tata kusan shekaru 18 bata aure ba shi ko bai musulunta ba kuma da ya musulunta nabi sallallahu alaihi wasallam ya mai mushi da matarsa wa amma qawluhu fil hadisi kana baina islamiha wa islamihi 6 sinina fa wahamun inma arada baina hijratiha wa islami mun ambaci wannan a baya cewa mun ji a cikin hadisin Tirmidhi aka ce tsakanin musulunta shida tata shekaru shida a abin nan eh shekaru shida ko cito wannan wahami ne abinda ake ake so a ce tsakanin hijratta da musuluntarsa fa'in kila wa ala zalika fal'idatu tanqadi fi hadhihi al-mudda in wasu suka ce to to ai in ka ce haka dai wannan tsawon shekarun ai dai ida ta kare ko da mun ce auren bai mutu ba ai ida ta kare ko fa kaifa lam yujaddid nikahaha to me har annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabanta mata aure kila sai a ce tahrimul muslimati alal mushrikina inma nazala ba'da sulhul hudaybiyah la qabla zalik haramtawa wato mata musulmai su auri maza mushrikai ai da ba a kai ga haka ba da mace tana iya zama musulma tana kasan mijinta amma sai bayan sulhu biya ne aka haramta walam yanfasikh nikahu fi tilka al-muddati li'adami shar'iyyati hadha al-hukmi fiha ba a yanke auren ba saboda a lokacin babu wannan hukuncin walamma nazala tahrimuhunna 'ala al-mushrikina aslama abul asi farudda alayhi faruddat alayhi yayin da aka saukar da cewa bai halasta daga yanzu kafiri ya zama yana auren musulma ba lahum yahillun lahum wala yahillun lahunna sai aka sai musulunta sai aka maida masa da matarsa wa amma mura'ati zamanin da idda fala dalila alaihi min nassin wala ijma'i lissafin lokacin idda a ce iya lokacin idda ta ne in ya wuce babu sauran batun koma mashi da ita yace babu babu nassi ko ijma'i akan wannan wa qad zakara hammad ibn salama an qatadata an sa'id ibn musayyib anna ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala fi zawjayn al-kafirin yaslimu ahaduhuma huwa amlaku bi bud'iha ma damat fi dar hijratiha yace sayyidina ali kamar da yake cikin musannaf cewa idan wato daya daga cikin su ya musulunta to yana ci yafi kowa cancantan ya mallaki aurenta matukar yana gidan hijira ma da matukar tana gidan hijira ta koma ƙasar musulmai amma shi ya fi cancanta da mallakarta da mallakar aurenta wa zakara sufyan ibn uyayna an mutarrif ibn tarif an sha'bi an ali a cikin riwaya kuma har ila cikin musannad abdur razzaq daga sufyan dan uyayna daga mutarrif ibn tarif al harifi daga ash-sha'bi daga ali ibn abi talib cewa huwa ahqqu biha malam ta min misriha shi ya fi cancanta da ita matuƙar ba ta fita daga garinsu ba daga garinsu wadda karbin abin shaiba an mu'tamir bin suleiman an ma'amarin an zuhuri sannan ibn abin shaiba da abdurazak sun ambata daga mu'tamar ibn suleiman daga ma'amar ibn rashid al-yamani ma'amar ibn rashid as-san'ani daga zuhuri muhammad ibn shahab cewa in aslamat in ta musulunta walam yuslim zawjuha mijinta bai musulunta ba fahuma ala nikahihima suna nan akan auren su illa an yufarrika bainahuma sultanun azantin da muka fara sai in alkali ne ko shugaba yace na kashe auren nan na kashe auren wannan musulmar da wancan kafirin wannan asarin dukkanin su suna cikin al-muhalla ta ibn hazm malam yace wala yu'rafu kibaru al-iddati fi shay'in min al-ahadith a cikin hadisan da suka zo gaba daya babu inda wani hadisi yace a kula da lokacin idda wala kana nabi sallallahu alaihi wasallama yasalu almar'ata halin qadat iddatuha amla kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana tambayan mace kafin ya aura mata wani ko mai mata da mijinta yace mata shin idan ki ta kare ko ko ba wala raiba annal islama law kana bi mujarradihi furqatan da a ce shi musuluntar rabuwa aure ne kamar da kai ibnu hazmin kake faɗa lam takun furqatan raja'iyatan bal ba'inatan bal ba'inatun zai karanta a ce ba'inatun ko ba'inatan don a ce lam takun raja'iyatan inda an dauki musulunci musuluntar mace a matsayin mutuwa aurenta to da sai dai a ce ya mutu mutuwa ta mut ba ba raja'iyatan ba ka iya cewa bal ba'inatan sai a ce ai bal kanat kenan ko kuma ba'inatun bal hiya ba'inatun zai iya dauka al'irabance fala asara lil iddati fi baqa'in nikah saboda ka babu tasirin idda a cikin wanzuwa auren su malam yace wa inna ma asaruha fi man inikahi lil ghairi tasirin wannan idda shine ba za a bar wani ya aure ta bai sai idda falau kana al-islamu qad najaza al-furqatu furqata bainahuma da a ce musulunci ya riga ya zartar da rabuwa tsakaninsu lam yakun ahqqa biha fil iddati to da ko a cikin iddan bai cancanta ga ita walakin alladhi dalla alaihi hukmuhu sallallahu alaihi wasallam annan nikaha mawqufun abinda hukuncin annabi ya nuna sallallahu alaihi wasallama shine auren an dan dakatar da shi ne an dan sa shi a standby an sa shi a waiting ne fa in aslama qabla inqida iddatiha in ya musulunta kafin karewar iddata auren su ya ci gaba fa yazujatuhu matarsa ce wa in qadat iddatuha idan kuma ida ta ƙare falaha an tankiha man sha'at to tana da yancin ta auri wanda ta so wa in ahabbat in kuma ta ga dama in tazarathu za ta jira shi fa in aslama in ya musulunta kanat zawjatuhu min ghairi hajati ila tajdid nikahi ta zama matarsa kuma babu sabunta aure shine abin da ita Zainabu din ta yi idda kawai tana halasta mata yin wani aure amma tana da yancin ta yin auren ta jira in tana son mijinta tana ta mai addu'a ko suna da wata alaƙa da take ta mai wa'azi har ya zo ya musulunta su gaba da aurensu wannan shi ne abin da hadisan suka nuna malam ya sake cewa wala na alamu ahadan jadadal lil islami nikahahu albatta musan wani sahabi wanda aka ce an jaddada musuluncinsa ba aurensa ba bal kana alwaqi'u ahadu amrayni abin da ya dinga faruwa shine ɗayan biyu in baftiraquhuma wa nikahuha ghayruhu ko dai a ce sun rabu ta auri wani wai ma baqa'uha alaihi ko ta wanzu a gare shi wa in ta'akhara islamuhu aw islamuha in wata kar islamuha aw islamu ko da ɗayan sa ya jinkirin musulunta wa imma abu na farko kenan wa imma tanjizu alfurqat aw mura'ati idda ko kuma azartar da rabuwa ko wannan wa amma ne ba wa imma bane na ku a me yazo wa amma ko wa amma tanjizul furqati aw mura'atil iddati amma cewa azartar da rabuwan ko a lura da idda da zaran ta kare rabuwa ta tabbata fala na alamu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qada bi wahidatin minhuma annabi hukunci da ɗayan biyun nan ba ma kasarati man aslama fi ahdihi min ar-rijali wa azwajuhunna da kare da yawan wanda suka musulunta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mazaje da matekun su wa qurbi islami ahdi zawjaini min al-akhir wa budi minhu kuma an samu wanda suka musulunta kusa da kusa an samu da aka samu rata mai yawa tsakanin musuluntarsu malin yace walaula iqraru sallallahu alaihi wasallam da zaina ala nikahi ma wa in ta'akhara islamu ahadihima an al-akhir ba'da sulhul hudaybiyah wa zaman al-fath la qulna bi ta'jil al-furqati bi islami bil islami min ghairi itibari iddati yace ba dan abinda muka gani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yayi taqriri ya kyale ma'aurata akan auren su koda an samu jinkirin auren har bayan wato sulhu debiya da lokacin fatu makka ba yace to ba dan wannan ba da mun ce a gaggauta amfani da musuluntar matar a matsayin rabuwa aure na abada ba tare ma da idda ba saboda Allah ya ce lahunna hillul lahum wa lahum yahluna lahunna zahirin ayat da ta bada wannan hukuncin cewa musulmai maza a wato musulmai mata ba sa halasta ga kafirai maza kafirai maza ba sa halasta a basu sa'aurin musulmai mata wannan shine zahirin ayar amma aida nabi ya aiki da ta nuna cewa wannan hukuncin ya shafi sabon aure ne bai shafi auren da aka taho da shi a cikin kafircin ba da kuma fadin Allah madaukakin sarki wala tumsiku bi isamil kawafir kada ku yi riko da wato igiyar kafirai ta aure wa annal islama sababul furqa kuma da sai mu ce musulunci dalili ne na mutuwar aure ka kulli a wasu nuskan wa kullu to kuskure ne ka kulli ma kana sababan lil furqati a a ta'aqibuhu al furqa yace kamar duk sauran abubuwan da ya zama dalilin rabuwa ta'aqibuhu al furqatu da zaran ya auku rabuwa ta faru saki dalilin rabuwa ne da zaran ya auku rabuwa ta faru kul'i dalilin rabuwa ne mutuwa dalilin rabuwa ne zihari dalilin rabuwa ne ko to aka da sai a ɗauki shi ma wato musuluntan mace a ce dalilin rabuwa ne kamar waɗannan amma ba ɗauki shi haka ba hakanan karraba'i kamar ya tabbata sun sha nono ɗaya wal khul'i kamar kamar aka yi khul'i wat talaqi kamar aka yi saki kaga duk waɗannan aka yi su ai ba maganan kome ko ko da tana cikin idda bai da yancin kome to da sai a sa musulunci ma a lissafin su amma fassara annaba aikace ta nuna ba haka bane malam yace wa hadha ikhtiyarul khallali wa abi bakarin sahibihi wannan shine zabin al-khallal abu bakar al-khallal shine wane kenan ahmad ibn muhammad ibn harun al-khallal mi magana akan shi wanda ya tara mazhabin imam ahmad ibn hanbal ko ya rasu 311 wa abi bakarin sahibihi shine shine shine gulamu khallal kenan shine wane shine abdul aziz ibn ja'far wanda ya rasu kuma 363 tsakanin mutuwar malamin da mutuwarsa shekara hamsin shi wancan ya mutu ɗari uku da sha uku sai bayan shekara hamsin ɗalibin ya mutu shi sa ya yaɗa ilimin sosai wabin al-mundir kamar yadda wannan magata suna cikin almuguni cikin mujalladi na goma da kuma ibn al-mundir a cikin al'ausar cikin zuwa shi na sha ɗaya wabin hazmin ibn hazmin ya kawo wannan magana cewa ai waɗannan duka furƙa ne kamar yadda ke cikin muhalla mujalladi na na bakwai hakanan wa mazhabil hasan da kuma al-hasan al-basri kamar yadda wannan ya ruwaito abdurraqi sanani wa tawus tawus ana rubuta shi ne da wawun daya ba da biyu ba idan sunan mutum ne magana tawus ita ma tana cikin littafin musannaf na na na ibnu abi shayba wa ikrima da ikrima shi ma nashi na cikin musannaf na ikrima na ibnu abi shayba da qatada ibnu di'ama kenan kamar yake cikin musannaf na abdurraqi da al-hakam ibnu utayba kenan kamar da shi ma yake cikin musannad ibn abi shayba qala ibn hazm ibn hazm yace huwa qawlu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wannan kuma shine magana umar dan khattab Allah ya kara masa yadda wa jabir ibn abdullah da maganan jabir dan abdullah ibn abbas wa bihi qala hammad ibn zaid wal hakam ibn utayba wa sa'id ibn jubair wa umar ibn abdul aziz wa adi ibn adi al-kindi wa sha'bi wa ghayruhum qultu ni ko ibnu alƙayyim nake cewa huwa hadin riwayata ne an ahmada duk waɗannan malaman abinda yake cewa suna ilhaƙin wato mutuwar wato musuluntar mata suna ilhaƙin shi da raba'a suna ilhaƙin shi da hul'i suna ilhaƙin shi da ɗalaƙi da saki cewa mutuwar aure ne shi ne lissafa duk waɗannan cikin magabata suna da wannan ra'ayi ya ce to amma kuma lakin allazi unzila alaihi qawluhu wala tumsiku bi samil kawafir wa qawluhu la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna lam yahkum bi ta'jilil furqa wannan baya hukunta gaggauto da rabuwa auren farawa malikum fi muwattahi an ibn shihab kala kana baina islami safwan ibn umayya wa baina islami imraati bint al-walid ibn al-mughira nahwun min shahrin malik ya rutu a cikin muwadda hakanan shafi a cikin musnadinsa da bai haƙi a cikin a cikin sunan kubra da ke isnadin kamar da kake gani isnadi ne wanda yake mursali ibnu shahab tabi'i ne kuma gana ba da labarin abin da fara zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma mursali ne abin itibari domin duk waɗannan malaman suna hujja da mursali da maliku da shafi yace tsakanin musulunta safwan dan umayya da matarsa yar gidan al-walid ibn mugira kusan wata guda aslamat yawmal fatih ta musulunta ranar fatu makka wa baqiya safwanu ala hatta shahida hunainan wa ta'ifa wa huwa kafir shi kuma ya ci gaba da kafirci har ya je yaki guda biyu tare da musulmai amma yana kafir kamar yadda muka ji a baya thumma aslama bayan an yi hunain an yi ta'if sannan ya musulunta eh walam yufarriq annabi sallallahu alaihi wasallam bainahuma annabi raba tsakankaninsu ba kaga yana cewa kenan babu ta'ajilul a aikace shi annabi bai aiki da wannan ta'ajilul furqa din ba wastaqarrat indahum ra'atuhu bidhalika nikah aka tabbatar masa da matarsa da wannan auren qala ibn abdul barri ibn abdul yake cewa wa shuratu hadha al hadith aqwa min isnadi wannan labarin ko da isnadi shi bai tabbata ba amma labari ne ga magari da baya bukatar sai isnadi ya tabbata to kaga yanzu duk da gashi maganganu ne na malamai da dama cikin magabata ga sunan da yawa amma ibn al-qayyim ya kawo wajihi wanda ba irin nasu ba ya kawo wajihi wanda yake nuna cewa maganar su mai rauni ce ta hanyar cewa a aikace ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ba to wannan ba za a dauki maganar su a bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ba za a tuhumi kowa a cikin su da cewa baya son sunna ko makiyin Allah ne ko makiyin manzon Allah ne ko munafiki ne ko dan son zuciya bane duk ba za mu sanar tuhuma ba duk wannan ba ta farkin ilimi bane amma za an kaga ya tattauna tattaunawa ta ilimi babu zagi babu batanci kuma ya bujo da maganganunsu ya faɗi hujjojinsu sannan ya maida musu to wannan da haka ake tattauna masalar ilimi jama'a in ba za ka iya tattauna irin wannan ba to ba aikin ka bane bai kamata ka sa baki in dai aikin kawai shine ka ce mu hadisi kawai muke bi duk wanda ya saba mishi ba ruwan mu da shi maki Allah ne malamai ba su tsoron Allah to wannan ba karatu kake yi ba ai kaga ba wai sun ce hadisin ba haka bane a'a fassara ce suka yi suka kawo nasu ka'idojin da dokokin wanda kuma kai in ba sa'an su bane kamar shi ibn qayyim din in ka ji karatun nasu kai sama ka warware shi ba kai sa ba so da kai kamata jama'a mutane mu san girman bakin mu da girman linzamin da zai yi masa mu tausaya wa kanmu na nufin mu awa mu dalibai mu sauran mutanen gari mu tausaya wa kanmu mu rage wa kanmu musibin da muke kada kanmu a ciki unnecessary Allah ya kyauta tuna ganin bari mu bashi anan ko idan magana bata kare ba sai an zo zance na gaba insha Allah sai mu ji ragowar wannan zance wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah